أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab at-tauhid yau muna sha biyar ga watan rajab hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na 1445 wanda ya daidai da 27 watan daya miladiya na da 224 za mu tashi a kan sabon babi babi na goma sha hudu a cikin wanda littahi babu shafa'ati babi wanda yake bayanin al'amarin ceto قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة مالن da yazo sharhin wannan hadis babi قال أي بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته babi wanda yazo ke bayanin abinda alkur'ani mai girma ya tabbatar da shi na shafa'a ceto kuma da abinda ya kore na bangaren ceto ne kuma da hakika abinda alkur'ani mai girma ya nuni akan shi a tabbacin cewa akwai ceto قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل haka fada Allah mai girma da buwaya da yace وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم ليس لهم من دون الله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون فالآلة مدوككي ديتي وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم كقلقد القرآن ميجرما بهنا إياكم وكا القرآن الذين يخافون واندسكي جنس أولوه tsoron Ubangijinsu sun gaskatar da abin da ya alkawali a kan shi, an yi husharo ila rabbihim a tara su gobe kiyama ya zuwa wajen Ubangijinsu. Laisa lahum min dunihi ba su da wani ma'agaza mataimaka da za su iya tsame su daga abin da Allah maɗaukaki so ya yi da su kuma bayan Allah. Waliyun wani mashibincin al'amari wala shafi kuma babu wani ba su da wanda zai kawo musu ya cece su. la'allahum yattaqun ba dan komi ba domin su tsorata su ji tsoron Allah a bisa aikata da abin da Allah ya umarce su da shi da hannuwa da abin da Allah madaukake shi ya hane su game da shi qala al-inzaru huwa al-ilamu bi asbab al-makhafati wat-tahdhir minha inzar kinnan ana nihin sanar da sababba wanda na tsoro ne da yin taka tsantsan da wannan tsoron sababi abinda za ka yi ka ce anzir to abu ne za ka faɗa mutum ya yi taka tsantsan da wani abu mai tsoro wanda zai zo ya same shi ƙaunuhu bihi ƙala bin abbas radiyallahu an abdullahi dan abbas ya ce bihi kinan ai bil qur'an ana niha al qur'ani mai girma alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim wa'anda suke jin tsoro a tada su zuwa ga ubangijinsu wa humul mu'minun su ne mu'minai karkashin wannan gaba malam da ya zo kan tafsirin wannan da ya ce laisa lahum waliyun wala shafi laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi la'allahum yattaqun yace ash-shafa'atu naw'an kinan ceto ya kasu kaso guda biyu annawul awwalu kaso na farko shafa'atun manfiyatun fil qur'an ceton da aka kore shi a cikin alkur'ani aka ce babu ceto wahiyar shafa'atu lil kufar wal mushrik wal mushrik shine ceton kafiri da mushriki qala ta'ala Allah madaukaki na cewa min qabla an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a kinan gabanin wata rana ta zo wadda babu kasuwanci a cikin shi babu saye da saidawa a cikin shi wala khullatun kuma babu wani tsananin kamna da za ku yi wa junanku wala shafa'a kuma babu ceto ina wannan aya Allah madaukaki sai kore ceto akan mi akan wanda suka zama to ba su yi imani ba kafirai a nan duniya suna taimakekeniyar junansu suna son juna suna taimakawa juna to amma a lahira wannan babu kafiri ba zai ceci kafiri dan uwan shi ba kuma ba zai ceci ba mushriki dan uwan shi ba qala fa fama nafa'atuhum shafa'atuhum fala tanfa'uhum shafa'atuhum shay'a wama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i haka mai ceton masu ceto ba zai musu amfani ba ko da an samu wanda zai cece su to ceton wannan nasu ba zai yi amfani ba ƙala wa ƙala Allah madaukaki ke cewa wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsaru ku ji tsoron yinin da la tajzi nafsun an nafsin shay'a babu wata rai wadda za ta wa wata rai amfani kinan babu wani mutum da zai iya wa wani mutum amfani a wannan rana ya ɗauki ladan shi ba shi ko kuma ya ce a'a ga zunubi na ɗauki ba za a yi haka nan ba wala yuqbalu minha shafa'a kuma ba za wannan rai ba za a karɓi wani cetonta ba wala yu'khadh minha adlun kuma wannan rai hallo babu wani aiki a wannan rana wanda za ta yi wanda za a karba domin duniya shine ita ce gidan aiki lahira gidan sakamako ne minha adlun wala hum yunsarun kuma ba za a taimaka musu a agaza musu ba qala wa nahwu hadhihi al-awa nahwu hadhihi al-ayat ka qawlihi ta'ala da kamantan wa'annan ayoyi misali fada Allah madaukaki da yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lam fis samawati wa la fil ard Allah madaukaki na cewa wa ya'buduna min dunillah suna bautawa kuma bayan Allah madaukaki ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abinda ba zai cutar da su da komi ba kuma ba zai musu amfanin komi ba wa yaquluna suna cikin wannan bautar za su ce ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah wa'annan sune wa'anda za su cece mu wajen Allah madaukaki sai Allah madaukaki ba ya maida musu murtani yace kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu za ku ba Allah labarin abin da bai sani ba a cikin sammai da kasai ina wannan istifhamul inkari ne Allah na musan abin da suka fadi qalu yukhbiru ta'ala anna man ittakhadha ha'ula'i shufa'a 'inda Allah Allah na bada labari cewa wa'annan wanda dukkan wanda ya rike wa'annan mushrikai ko gumaka ko abin bauta a matsayin masu ceton sojan Ubangiji annahu la ya'lamu annahum yashfa'una la bisan ba cewa zai ne za su nemi ceto wajen Allah bidalika da wannan wa ma la ya'lamuhu abinda bai san shi kuma la wujuda la baya da samuwa abinda Allah bai sani ba to ba samu mai bane ba domin Allah masani ne da komi fa nafa wuqu'a shafa'ati Allah sai kore abko ceton wannan nasu wa akhbara annaha shirkun kuma ya bada labari cewa irin wannan ceto shirka ne ko abin da suke yi shirka ne bi kaulihi da yace subhanahu wa ta'ala amma yushriku Allah ya daukaka ya tsarkaka daga abin da suke hada bautar shi da wani Allah madaukaki su ce wannan zamu bautawa wa'ancan gumaka dan su ce mu wajen Allah to tabbata wannan shirka ce وقال تعالى الله مدوككي ناتشوا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وأن سكريكي كما باين الله مدوككي أولياء مسويا سنا بوتا مسو idan an tambaye su an ce dan me kuke bautawa wa'ancan gumaka sai su ce ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ai mu bautar da muke musu ba dan komi ba saboda kusan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah kusantarsuwa wa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun gobe kiyama Allah madaukaki zai hukunci tsakaninsu a cikin abin da suke sabani akan shi inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar Allah madaukaki bai ya shiryar da wanda ya zamanto makaryaci ne mai yawan kafirci fa abtala shafa'ata man ittakhadha shafi'an bi za'mi annahu yuqarribuhu ila Allah Allah madaukaki sai ya lalata ceton wanda zai riki wani abin ceto da rayawar shi cewa zai kusantar da shi zuwa ga Allah wa huwa ya'buduhu anhu kuma yub'iduhu anhu bal wannan ko nisatar da shi zuwa ga Allah ne maɗaukaki yake wa an rahmatihi na nisatar da shi daga rahmar shi wa magfiratihi da gafarar shi li'annahu ja'ala lillahi sharika domin wannan mutum ya sanya wa Allah maɗaukaki abokin tarayya ya ragabu ilaihi warju iya kwadayi ya zuwa gare shi kuma iya kwadayi dai iya kwadayin wani abu wai tawakkalu alaihi iya dogaro akan shi wa yuhibbuhu kama yuhibbu Allah ta'ala kuma iya son shi kamar yadda yake son Allah madaukaki au a'azam ko ma ya kasance ya fifitar da son gumkin shi game da son Allah madaukaki kenan wannan ayoyi suna karantar da mu nau'o'i na ceto wanda Allah madaukaki ya kore kan cewa babu su babu wannan ceto annan usani ceto na biyu ash-shafa'atu allati athbataha al-qur'anu wa hiya khassatun li ahli al-ikhlas cetan da آه... نعم خالصة نعم فهي خالصة لأهل الإخلاص شيطان دا Allah maɗaukaki ya tabbatar da shi ko alkur'ani ya tabbatar da irin wannan ceto kuma wannan ceto ya keɓanci ma'abuta ikhlasi ne wanda suke kadaitar da Allah maɗaukaki da bauta wa qayyada ha ta'ala bi amrayn ceton wannan kuma ba a sake shi ba sai da aka dabaibayar da shi da al'amari guda biyu kenan in ba wannan abu biyu suka samu ba to wannan ceto ba zai kasance ba sai Allah madaukaki ya ce al'amari na farko iznuhu lishafi'i an yashfa'a sai Allah madaukaki ya ba wanda zai yi ceto sai Allah ya ba shi izinin ya yi ceto ba kowa ba wanda ya ga dama ya ce bari in ceciwa ne a'a sai Allah madaukaki ya ba mutum izini sannan ya yi ceto kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne wanda zai ceto wajen Allah madaukaki ba zai kasance ba face sai da izinin shi haka Allah madaukaki yake cewa wa iznuhu ta'ala la yasdur illa idha rahima abda almuwahhid almuwahhid almuznib wannan ceto izinin wannan da Allah maɗaukaki zai yi ba zai kasance ba sai ga wanda Allah maɗaukaki ya yi wa rahama daga wani bawan shi wanda ya zamanto mai tauhidi ne kuma wanda yake da zunubi idan sai zamanto wannan tauhidin shi zai ba shi dama ya ba shi ratar da Allah maɗaukaki zai ba izinin wanda zai cece shi ya cece shi saboda kankarar da zunuban wannan fa'iza rahimahullahu ta'ala azina lishafi idan Allah maɗaukaki yawa wannan mutum rahama sai ya ba wanda zai yi ceto izini an ya shafa Allah game da ya mai ceto. Kenan al'amari na biyu, ridahu amman uzina li shafi'in an ya shafa fi, sannan kuma yarda ga wanda aka ba izini da ya nema wa wancan ceto. kenan wancan sai an bashi izini shi kuma wanda za a ce ta sai Allah ya yarda da shi mun gane ko kama kala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa wala yashfa'una illa liman irtada na mala'iku ba za su ce su nemawa wani ceto ba sai wanda Allah madaukaki ya yarda da shi fal idhnu bi shafa'ati lahu ba'da rida kenan izinin da za a mai yawa wani ceto to sai bayan Allah ya yarda da wancan ki كما في هذه الآية كما يندي يزوى تكونا آية وهو سبحانه لا يرضى إلا بالتوحيد كما ألا مدوككي بيا يرداد متن سيد التوحيد نعم قال المؤلف رحمه الله ما لنا تشيوى wa anil fudail bin iyad an samu tafsirin wannan daga fudail dan iyad wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ya rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa laysa kullu khalqihi atab atibun innama ataba ataba afwan innama ataba alladhina yaqilun ba dukkan abeban halittu bane ba Allah ya zarge su ya kwara musu ya kwarawa wa'anda suke hankalta ne mun gane ko qala fa qala wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim yanan ka galgadar da alqur'ani mai girma wa'anda suke jin tsoro gobe kiyama Allah ya tada su a tada su wajen ubangijinsu ai hum wa humul mu'minuna sune mu'mine ashabul qulubil wa'iya ma'abuta zukata wayayya wadda ta san haƙƙin Allah ta san haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qawluhu nam laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi fada Allah madaukaki da yace laysa lahum ba su da wani kuma bayan Allah madaukaki wani mujibinci wanda zai taimaka musu da ya kare su daga abin da Allah maɗaukaki ke yi so ya azabtar da su wala shafi kuma babu wanda zai cece su kala azzajaj zajaj yake cewa maudi ulaisa bagiran laisa nusiba alal hal an nasabce shi ne absa hali ka annahu qala mutakhallifi mutakhallina wa'anda suka zamanto an bar su min waliyin na wani mushibincin al'amari wa shafi'i ko kuma mai ceto wal amilu fihi yakhafuna kuma fi'ilin da ya aiki akan shi shine da Allah madaukake ce masu suna jin tsoro qauluhu ta'ala la'allahum yattaqun fada Allah madaukake da yace ba dan komai ba saboda su samu takawa ay fa ya'lamuna fi hadha fi hadhihi ad-dar amalan ya'maluna fi hadha fi hadhihi ad-dar عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة kenan wa'anda za su yi aiki shine da ya ce yattaquna kinna sai sun yi aiki a cikin wannan gida na duniya aikin da zai tsirar da Allah madaukaki zai tsiratar da su da shi daga azaba ta ranar kiyama nam qala fi quratil uyun wa taraku at-ta'alluqa ala ash-shafa'ati ala ash-shufa'a wa ghayrihim لأنهم ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه ما لهيتي وأن suka bar ɗanfara da ratayuwa a kan masu ceto da waninsu domin wannan na kore ikhlasi ga Allah maɗaukaki wanda ya zamanto Allah bayya karɓar wani abu wani aiki daga wani sai da shi ƙaulul mu'alif rahimahullah نعم قال وفي قرة العيون دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه وتعالى وجبت دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه وأن آية تاينوني أبساكن شوى وأن شتو نألا نمدو ككيبا نقوابا لأنها لا تقو إلا لأهل التوحيد دومن نعم نعم قال نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا كنا وانا قبت ما له تعليق أكنت قال وقبلها قبان وانا آية أم اتخذوا من دون الله شفاعة sirriki kuma bayan Allah ne wasu abeban ceto masu ceto kul kace musu manzo sallallahu alaihi wasallama awalau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun yanzu wa'annan wanda kuke neman kuka rike su abeban ceto sun mallaki wani abu ne ko kuma suna da hankali gumaka ne kuka sassaka da kanku kuka zo kuka jingine kuma kuke neman su ku bauta musu kuma su cece ku wajen Allah madaukaki qala wa hadhihi al-aya wannan aya ka qaulihi ta'ala kwatamcin fada Allah madaukaki da yace wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحان الله وتعالى عما يشركون kwatancin ta kwatancin wannan aya a wa ya'buduna min dunillah kuma tafsirin wannan aya ya gabata suna bautawa kuma bayan Allah madaukaki ma la yanfa'uhum abinda ba zai amfanar da su ba da komi wala yadurru ma la yadurruhum wala yanfa'uhum abinda ba zai cutar da su da komi ba kuma ba zai amfanar da su da komi ba wa yaquluna kuma zaka ji suna cewa haula shufa'auna inda Allah wa'annan su ne wa'anda za su cece mu wajen Allah madaukaki ul ka ce musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu za ku ba Allah madaukaki labarin abinda bai sani ba cikin sammai da kasai subhana Allah ya tsarkaka daga dukkan wannan irin mugun zato wa ta'ala kuma ya daukaka amma yushrikun daga abinda suke hada bauta Allah da wani Allah fa bayyana ta'ala fi hadhihi al-ayat Allah madaukaki yayi bayani a cikin wannan ayoyi wa amsalha da makamantanta anna wuqu'ash shafa'ati ala hadha al-wajhi muntafin wa mumtani'in cewa abkuwar ceto a bisa irin wannan yanayi to abu ne ta wannan fuska abu ne korarre kuma abu ne wanda ya zama to bayyayewa na'am qala wa anna ittikhadhahum shufa'a shirk rukon da suka yi na cewa wa'ancan za su cece su to shirka ne da Allah ya tanazzahu rabbu ta'ala an wanda Allah madaukaki ya tsarkaka daga irin wannan nau'i na shirka wa ta'ala haka Allah maɗaukaki na cewa falaula nasarahumun lazina takazu min duni Allahi ƙurbanan aliha bal dallu anhum wa zalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun falaula nasarahum dan menene wa'ancan wanda suka rika kuma bayan Allah maɗaukaki wanda za su cece su suna bauta musu da sunan kusanta ya zuwa ga Allah maɗaukaki suka bar Allah madaukaki bal dallu bar dai wa'annan mutane sun bace bal dallu anhum wannan a ranar lahira abeban da suke bauta musu sun kasance ba sun rasa su wa zalika ifkuhum wannan kuma ƙaryar su ne kiran ƙaryar su ne wa ma kanu yaftarun da abinda suke kirkira qala fa bayyana ta'ala anna da'awahum annahum yashfa'una lahum bi ta'alluhihim wannan kirarin da suke cewa za su cece su kan cewa sun bauta musu sun ɗauke su abeban bauta anna zalika minhum ifkum ifkun wa iftira cewa wannan kiran ƙarya ne hallaudai da kiran ƙarya na'am qala qawluhu laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi fada Allah madaukake da yace babu kuma bayan Allah madaukaki wani mushbincin al'amari ko kuma mai ceto قال الزجاج امام الزجاج yake cewa mawdu nam laysa qadam wa qawluhu la'allahum yattaqun shafa'atu jami'a nam nam wa qawluhu qul lillahi shafa'a qul qul lillahi shafa'atu jami'a ka fadi cewa dukkan ceto kalkashin shi ne miki fa bayyana ta'ala wa min wa qawluhu qul lillahi shafa'atu jami'a ai wa huwa malikuha ka ce dukkan ceto gaba ɗaya na Allah maɗaukaki ne shi ne mamallakin wannan ceto walaisa liman tuli ba minhu she'un minha wanda aka neme shi ceton wannan baya da komi na ceto wa inna ma tutlabu mimman yamlikuha ana neman ceto ne ga wanda ya mallaki ceto duna kulli man siwa kuma bayan dukkan wanda ya zamanto ba Allah bane ba لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا الله إلا لله domin wannan nau'i ne na bauta kuma mai da bauta ce wadda ba ta cancance ga kowa ba sai ga Allah maɗaukaki. Nam. Kala wa fi ƙuratul uyun ya zo a cikin ƙuratul uyun dallatul ayatu min anna shafa'ata lahu subhana kinan cewa wannan aya na nuni akan cewa ceto mulki ne na Allah madaukaki li'annaha la taqau illa li ahli tauhid domin wannan ceto bayya abkuwa sai ga ma'abuta tauhidi bi iznihi subhanahu wa ta'ala shi ma sai da iznin shi wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya daukaka kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki ya faɗi fil ayati sabiqa a cikin ayar da ta gabata wa kala ta'ala Allah madaukaki yake cewa yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di izni Allah madaukaki shine yake jujjuyar da al'amura yayin da yake so da al'amari sannan kuma babu wani mai ceto sai da izinin shi zalikumullahu rabbukum wannan shine ubangijinku Allahn ku abin bauta qala fala shafa'ata illa liman hiya lahu subhana babu ceto sai ga wanda ya da ceto sai ga Allah madaukaki ceto na Allah ne madaukaki wala taqau illa mimman udhila lahu fiha kuma batta samuwa sai ga wanda Allah madaukaki ya mishi izini da ita fa tadabbar hadhihi al-ayati al-azima mala yace kai tsokaci akan wannan ayoyi masu girma fittikhadhi ash-shufa'a a cikin rukun abiban bauta abiban ceto wa qala al-baydawi imam al-baydawi rahimahullah yake cewa la'allahu lamma asa an yujibu bi lokacin da ya kasance yayi kiris ya ya karɓa mishi an yujibu bihi su karɓa mishi da wannan roƙo wa huwa anna shufa'a ashkhasun muqarrabun cewa wannan abeban da ake neman ceton su mutane ne wanda suna ana ganin su kamar suna kusa da Allah wa qawluhu da yace lahu mulku samawati wal ard mulki sammai da kasai na Allah ne madaukaki taqriru li butlan ittikhadhi shufa'a min dunillah wannan tabbatarsuwa ne game da rukon abeban ceto masu ceto kuma bayan Allah kuma bayan Allah li'annahu malikul mulk domin Allah madaukake shine mamallakin mai wanda ya mallaki mulki fandaraja fi zalika mulku shafa'a sai zamanto mulkin ceto ya ce ya shiga kalkashin mulkin Allah madaukake fa idza kana huwa malikuha idan ya zamanto Allah shi yake mallake da ceto batala an tutlab mimman la yamlikuha idan sai zama wannan ceto ya lalace bataccen ceto ne ga wanda bai mallake ake neman ceton wannan kuma ga wanda bai mallake shi ba faman zallazi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wanda zai yi ceto kuma bayan Allah sai da izinin shi qala wala yashfa'una illa liman irtada hakanan masu ceto ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah madaukaki ya yarda da shi قال ابن جرير محمد بن جرير الطبري رحمه الله yake cewa nazalat lamma qala al-kuffar wannan aya ta sabka lokacin da kafirai suka ce ma na'budu awthanana mu ban ma bautawa gumakan mu hadhihi wannan illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai kawai dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah kusantaswa qala Allah ta'ala sai Allah madaukake mai da musu murtani sai ce lahu mulku samawati wal ard ai Allah shi ke mallake da sammai da ƙasai sun mai ilaihi turja'un kuma zuwa ga Allah ne ake koma ake mai da ku kala can da yazo kan ta'aliqin wannan na farko qala fi qurratul uyun falaysa li ahadin fi mulkihi mithqala dharratin duna subhana kenan babu ga wani bai mallaki ba a cikin mulkin Allah daidai da ƙwayar zarra duna hukuma bayan Allah madaukaki wa bihamdihi da gode shi wal islamu da yace can an yuslimu da islamu kinnan wa an tuslima qalbaka wa jawarihaka lillahi bil ikhlas shine ka miƙawa Allah madaukaki zuciyarka da gaban jikinka bil ikhlas da yi dan Allah ba tare da shirka ba kama fil musnad kama yanda yazo a cikin musnad Imam Ahmad an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi daga Bahz dan Hakim daga mahaifin shi daga kakan shi annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa billazi ba'athaka bil haqq ina gama ka da wanda ya aiko ka da gaskiya ko ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya ma ba'athaka bi da menene Allah ya aiko ka qala al islam yace da musulunci ne qala wa mal islam menene musulunci qala an tuslima qalbaka wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah shine ka mika zuciyarka ga Allah ka fuskantar da fuskarka zuwa ga Allah madaukaki wa an tusalli salatul maktuba ka sallaci salloli na farilla wa an tuaddiya az-zaka al-mafruḍa ka bada zakka ta farilla qala wal ayatu fi bayan al-ikhlas kathira ayoyi a cikin bayanin ikhlasi na da yawa wa huwa Allah yaltafita al-qalbu ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا لله وحده shine mutum kadda ya saki kan zuciya mutum ta waiwaya ko fuskar mutum ta waiwayi wani abu a cikin dukkan ayyukan da zai yi sai ga Allah maɗaukaki shi kadai kama kala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa fa'abudullahi mukhlisina lahuddin ku bautawa Allah maɗaukaki kuna masu tsarkake mashi addini fa amara ta'ala bi ikhlasil du'a ila Allah maɗaukaki umarni a tsarkake mashi bauta wahdahu shi kadai wa akhbara annahu ad-dinu alladhi tasihhu ma'ahu al-a'malu wa tuqbal kuma ibada labarin cewa da wannan irin addini ne addinin da ayyuka suke inganta kuma su karbu da wannan irin ikhlas qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa al-ikhlasu mahabbatullah wa iradatu wajhi ikhlasun nan shine san Allah madaukaki kuma da nihin Allah maɗaukaki da nihin fuska Allah maɗaukaki na ga sai mu tsaya a kan nan abinda muka wani daidai Allah maɗaukaki ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk